أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna 21 ga watan ga watar shaban hijira na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1443 wanda yayi daidai da ashirin da hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin a za mu tashi akan babul muraqabati babin da zai yi magana akan muraqaba wanda muraqaba shine haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala cewar Allah yana tare da kai a cikin dukkan halin da kake ciki a cikin dukkan yanayin da kake ciki kana tare da Allah sannan Allah yana tare da kai a to wannan babi zai mana bayanin yadda wato muraƙaba take ya mutum zai sadu da Allah ya zama yana tare da Allah a cikin kowane irin lamari nasa a shi mai iya ta Allah ko Allah zama yana tare da kai a cikin imaninka ne ake so haka ya zauna ya zama a cikin tunaninka da imaninka cewa duk abun da ya same ka to kana tare da Allah Allah yana tare da kai a cikin duk abun da ya same ka dalilin haka a ya buɗe mana wannan babi da ayoyi yake gaya mana cewa ƙala Allah ta'ala wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim wa ƙala ta'ala huwa ma'akum aina ma kuntum wa ƙala ta'ala inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' wa ƙala ta'ala inna rabbaka labil mirsad wa ƙala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi as-sudur wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun yace Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa taqallubaka fis sajidin Allah yana jujjuya ka a cikin masu sujjada innahu huwas samiul alim lalle shi Allah mai ji ne sami'u mai gani mai ji ne alimu kuma masani ne faqala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa huwa ma'akum aina ma kuntum lalle Allah yana tare da ku a duk inda kuke waqala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah madaukakin sarki ba abun da yake rufuwa a gare shi daga ƙasa ko kuma a sama a waqala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana nan a madakata waqala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya alamu kha'inatal ayuni ya san abin da ido yake sata wajen kalla wa ma tukfi sudur sannan ya san abin da za suka boye wal ayatu fil babi kasiratun ma'lumatun lalle ayoyi a cikin wannan babi suna da yawa kuma sanannu ne a malam ya fara mana wannan babi da wannan aya da take cewa وتقلبك في الساجدين يا رسول الله lalle Allah yana juya ka a cikin masu sujjada wato ma'ana lokacin da kake yin sallah da kai ruku ka tsaya tsaye ka zo kai ruku'u ka dago kai sujjara duk abin da kake yi Allah yana tare da kai ya san halin da kake ciki a cikin wannan ana nufin lokacin da mutum ya buya a tsakiyar dare ne ko a yane ne yake yin ibada yana nufin kamar ba wanda yake sani me yake ciki to Allah ya sani kuma Allah yana tare da shi a cikin wannan lokacin da yake yake sujjada ko yake sallah a cikin duhun dare ko a cikin wani abu duk abin da ka je ka buya kake aikata wani abu to Allah yana tare da kai a ciki duk da wasu malaman sun ce wa taqallubaka fi sajidin din nan yana nufi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jujjuya shi ne a cikin masu sujjada daga kan iyayensa wato duk wanda zai zama jinin annabi ne sallallahu alaihi wasallama to mai sujjada zai zama tunda kan annabi Adamu har zuwa kan Amilatu da sayyidina Abdullahi to amma dai anan abin da yasa ya kama mana wannan aya shine yana ga mana cewa lokacin da ka buya a cikin daki kana ibada kake yin sallah din nan sallah ya kira sujjada anan kuma saboda daman mutum ya fi kusanci da ubangijinsa lokacin da yake sujjada to sai yake allah yake faɗa maka cewa a wannan lokacin kana cikin ɓuya ba wanda ya sani kai kai mai ibada ne to allah na tare da kai kuma ya san abin da kake aikatawa sannan shi allah as-sami'u mai ji ne al'alimu masani ne allah ya san duk abin da kake ciki da wanda kai da wanda za ka yi duk ya sani sannan yake gaya mana cewa Allah madaukakin sarki ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum lalle Allah yana tare da ku a duk inda kuke a duk abin da kuke ciki to a cikin tauhidin mutum imaninsa ana so ya da cewar Allah yana tare da shi a cikin dukkan wani yanayi da yake ciki sannan kuma Allah ya san duk abin da zai same shi wannan imanin da mutum zai yi na cewar Allah yana tare da shi din nan to zai rage masa manta Allah a cikin dukkan lamuransa kamar yadda Allah ya faɗa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala kamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum wa aina ma kanu summa yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah Allah ya ce ba mutanen da za su gana su biyu su uku kai sai Allah ne na hudun su saboda wannan kalma ta biyun Allah ya riga ya gama da ita tun a baya cewar wasu sun ce Allah ɗayan mutum biyu ne shi yasa Allah bai sake maimaita biyun ba a cikin lissafi saboda haka sai ka ji an ɗauka da uku ma ya kuma mai najuwa salasatin illa huwa rabi'uhum duk wanda za su gana su uku to Allah ne na hudun su yana tare da su ya san abin da suke ciki wala kamsatin illa huwa sadisuhum in su biyar ne ma to Allah ne na shidan su ko sun kasa haka ko sun fi haka yawa to Allah yana tare da su sannan zai ba su labarin abin da suke aikatawa ta saboda haka idan ya zama haka kake kasancewar Allah yana tare da kai a cikin komai to ba za ka iya saba masa ba sannan cewar kasan Allah yana tare da kai din nan zai rage ka iya ganin cewar yanzu ka samu wata faraga yanzu ba kowa a wajen nan za ka yi abin da ka ga dama kasan Allah yana tare da kai kana tare da Allah wannan ma'iya kuma ta Allah take tare da kai yadda kake a wajen Allah haka ma'iya za ta zama wato tare da ka da Allah yadda kake a wajen Allah haka za ta zama sai ka ji cewar Allah ya ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum musinun Allah yana tare da wanda suka yi ji tsoron Allah kuma suka kyautata to kaga wannan tarayyan ba irin na sauran mutane bane ba irin wancan bane ba sannan kuma a cikin haka Allahn yana tare da kan yana tare da kowa yana tare da komai a cikin halittarsa wannan shine muraqaba inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana tare da ku a cikin komai amma wasu tauhidin su ba ba su wannan sai su ce a'a Allah yana wani waje sun masa waje sun ajiye shi a can yana can a can nan kuma ilimin sa yana yawo ilimin sa ne yake yawo a tare da kowa amma shi din yana wani waje to shi Allah idan ka masa wuri za ka sha wahala ne kawai wuya za ka sha saboda malamai sun yi magana da yawa a ciki sunayen allan kansu da aka ce arrahamanu ala al'arshi stawa allah ya daidaita kan al'arshi me yasa ba ce allahu ba sai aka ce arrahamanu to wannan suna ne na sadawa malamai suka ce suna ne da zai sadar maka duk abin da za a kawo shi a kawo ar-rahman to ba wai ana gaya maka cewar wannan suna ne shi yasa idan ka duba a qur'ani in aka ce ar-rahmanun nan to zaka ga cewar malaman larabci suna cewa ana gwada maka cewar wannan sunan da zai sadar da kai zuwa ga abin da ake nema ne ba shine ainihin muradin ba saboda haka idan ka wuce sama ka wuce ko'ina sai ka samu al'arshi inda babu sama babu kasa shine al'arshi inda ba sama ba kasa ba al'arshi ne wannan wajen saboda haka ba sama bane kenan ba sama bane inda ba sama sama kai guda bakwai ne an riga an wuce su an gama da su to inda babu sama babu kasa to nan ne al'arshi kenan to saboda haka kai da Allah yana ko ina yana tare da kai malamai suna cewa in ka ce Allah baya tare da kai ilimin sa ne yake tare da kai shine yana wani waje kaga wato za ka yi aikata wani sabo kenan a boye ai a iliminsa ne kawai ya sani amma ba kwa tare to ba haka bane ba wasu malaman kan ma sun fasara cewa ar-rahmanu ala arshi sawa da aka faɗa annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ake nufi cin da an ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to rahamaniya kuma ya ce ana rahmatul muhudatu ni ni ne rahama din inji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce to shi ake ga maka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya wuce ya wuce duk abin da ya wuce na na sammai da meye sai ya je ya daidaita kan alarishi ba ana nufin Allah bane ba to saboda haka nan dai abin da ake faɗa ma shine kasancewar Allah yana tare da kai a cikin komai naka shi yasa yace wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya fi kusa da kai akan jijiyoyin da suke jikin wuyanka na nan wuyanka nan jan yaron nan da ake ce masa to Allah ya fi kusa da kai da su to ya za ka yi da da haka kaga saboda haka Allah dai yana tare da kai a cikin komai inna Allah la yakfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lalle Allah ba abin da yake buya masa a cikin ƙasa ko a cikin sama komai Allah ya san shi kuma yana tare da Allah komai a sama ne ko a ƙasa ne ko a ina ne wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah nan shine Allah da Allah ne a sama kuma Allah ne a ƙasa yadda kake masu nasammai suke cewa Allah Allahn su ne to na kasa ma haka suke bada Allah Allahn su ne saboda haka duk Allah yana tare da su inna rabbaka labil mirsad yace Allah tabaaraka wataala yana nan a madakata yana jiran ka zaka zo duk abin da kake aikatawa mummuna ba mai kyau ba ko kyakkyawa ko ma me kake yi Allah yana nan yana jiran ka dalili kuma wannan karatun ya biyo maganar samudawa ne وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوء العذاب إن ربك لبالمرصاد saboda haka su samudawa sun yi suna suna da ƙarfi Allah ya ba su ƙarfin jiki kamar da makaranta wancan satin irin ƙarfin da suke da shi da lafiyansu da waye din da saboda haka suna da ƙarfi da lafiya sai sun toni dutse katon mutum sai ya gida a ciki ya zauna haka zai zauna a ciki ya ta rayuwarsa a ciki to dalilin haka sai suke cewa mana shiddu min na kuwa waye ne ma kai mu ƙarfi ai ba wanda ya kai mu ƙarfi ba wanda ya sai ya kai mu suna jin kansu shine Allah yake cewa awalam yara wannan Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwa ba sun cewa Allah da ya halice su nan ya fi su ƙarfi ba shi yasa Allah kuma da ya zo ya aiko iska ta kace kace da su ta wargaza su to saboda haka duk abin da suka aikata shi yasa bayan an gama maganar su sai aka ce ga fir'auna kuma wa fir'auna zil autat fir'auna shi ma da jin karfin sa da abubuwan da yake yi yake gaya wa hamana dan uwansa wazirin sa yace ina ganin annabi Allah annabi Musa na fakar yake wa inni la zunnuhu wa kaziba ina gabawa ne Allah ni ne Allah ba yace a gina masa gini la'alli ablughu al-asbab asbabu samawati fatali ila ilahi Musa wa inni la zunnuhu kaziba ya ce a masa gini a hausa mai yana ganin allah annabi musa na fakariya ne zai je ya samo shi ba irin dagawa da fir'auna bai yi ba da annabi musa ya zo ya ce masa gashi allah ya aiko shi sai ya ce mi dama kana da wani allah ne bayan ni kana da wani allah da zaka bauta masa ne ba ni ba to saboda haka ya yi dagawa iri iri amma allah sai ya bar shi aka jira shi har sai da lokacin sa yayi aka dauke shi to saboda haka an gaya maka cewa duk abin da za ka yi na abin da kake na mummuna aiki Allah fa yana nan a balakata yana jiran ka za ka zo kuma Allah zai gaya maka duk abin da ka aikata saboda ka dagi ka aikata mai kyau sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce ya alamu kha'inatul a'yuni Allah ya san abin da ka saci kallo kai zaka kalli abu ne sai ka sai ka satan kallo kaman ba a gani ka kalli abu to Allah ya san wani abu ya sani lokacin da kai wannan sannan ya san abin da ka kurduta a cikin zuciyarka duk abin da ka ɓoye a zuciyarka a mutane kake ɓoyewa ba Allah ba shi Allah ya san duk abin da ke cikin zuciyarka shi yasa wani malami yake cewa a ka anna raqiban minka yar'a khawatiri yace kaman mutum ne yana da khawadir a cikin zuciyarsa abinda zai fado cikin zuciyarka ba wai abin da karaya ba shine ake ce masa qadir to yazo ya dan fado a cikin ranka ya darsu a ra'ayin kan nan to Allah ya san wannan abu sannan ya san abin da idanunka yake gani da abin da zuciyarka take kullawa saboda haka duk Allah ya san wannan ya san abin da kake boyewa da abin da ke zuciyarka nan ya san shi duka saboda haka ba abin da za ka ɓoye wa Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka a cikin ibadunka ya zama kana kawo Allah a cikin komai naka cewar Allah yana tare da kai ya san abin nan da kake aikatawa ba abin da zai rufu a gare shi ba abin da zai buya a gare shi idan ka zama haka to da wajenka da cikinka duk sai ya zama ɗaya ka gane a waje kana tare da Allah a ciki ma kana tare da Allah a cikin kowanne sannan malamai suka ce kowanne bashi da sauki a ciki idan a fili ne sai ka gabari ka aikata sabo a fili Allah zai ce ah wannan baya baya tsoro na baya kunya na baya kunyan mutane a gaban jama'a a gaban kowa yazo yana saba mini kaga a fili kenan in kuma a daki ne kaje ka buye kana aikata sabo ba wanda ke ganin ka sai Allah ya ce to wannan fa duk mutane yana kunya su yana tsoron su kasu ganshi sai ni ne baya kunyata baya tsoro na zai fito fili a aikata abu to saboda haka kowanne ba za ka fita ba a ciki ka zama kasancewar kana tare da Allah a cikin komai naka sai abun ya zo maka da sauki kar kana tsammani abun kawai zai wuce haka ne a'a kowane hali kake ciki Allah yana tare da kai yana ganin ka to waɗannan hadisan da zamu karanta a cikin wannan babin duk abun da za su mana bayani kenan akai wa amma al-hadas fal awwalu an umar bin khattab radiyallahu anhu kala yace amma hadisai na farko da zai kawo mana a ciki shine hadisin sai na umar dan khattab hadisin nan da muka sani wanda aka kawo mana shi a cikin arba'unan nawawi kala yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin iz tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فكذيه وقال يا محمد أكبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج وتهج البيت إن استطعت إليه سبيلا wannan hadisi na farko da ya kama na cikin wannan babi na muraƙaba ya ce an karbo shi daga sai na umar ɗan katsab allah ƙara masa yadda kala ya ce bai na ma na hannu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallama za ta yomin lokacin da muke zaune a wajen annabi zai da mintala su tabbata a gare shi wata rana istala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo mana shadidu bayadi siyabi mai tsananin farin kaya shadidu sawadi shari mai tsananin bakin gashi la yura alaihi asaru safari babu alaman tafiya a tare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun babu wanda ya san shi a cikin mu hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallama har ya zauna wajen annabi tsaya da aminci Allah su tabbata a gare shi fa asna da rukubataihi ila rukubataihi ya kai guyoyinsa ya sada guyoyinsa tare zuwa ga guyoyin annabi sallallahu alaihi wasallama wa da kaffaihi ala fakizaihi ya daura tafukansa akan cinyoyinsa wa qala ya muhammad yace ya muhammad akbirni al islam ka bani labarin musulunci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi da mace Allah sabbata a gare shi yace al islam musulunci an ta shahada alla ilaha illa Allah shine ka shaida babu mota da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ka yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wa tuqimas sala ka tsaye da sallah wa tutiyaz zaka ka bada zakka wa tasuma ramadan ka azumin watan ramadana wa tahujjul baita in istata'ta ilayhi sabilan ka ziyarci dakin Allah idan Allah baka iko a to wannan hadisi a wani yankin sa da muka karanta yanzu an samu shi daga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yace bainama nahnu julusun inda rasulullah sallallahu alaihi wasallama zata yomi yace wata rana muna zaune a wajen annabi tsaya da mace Allah su tabbata gare shi malamai suka ce da yace wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake gwada cewa su sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa wasa da lokacinsu ba sa wasa da lokacinsu duk lokacinsu lokaci ne na amfani idan mutum ba bai tafi ya je yana ni wani neman kudinsa ba ko yana wani yana gwanarsa ba ko yana wani abu daban ba to yana wajen annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yana fadan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajen zaman kenan shi yasa in baka nan uzuri ma ya dauke ka to zaka kawo wani kuma da zai zauna duk abun da aka yi ya baka labarin ga abun da aka yi an yi kaza an yi kaza an yi kaza saboda kar wannan abun ya wuce maka saboda haka amma yanzu malaman suke cewa mun bar lokutan mu sun tafi a banza haka kawai sai ka ini baka san ma me kake yi ba tunda safi har dare me kake yi gawa baka sani ba me kai kwara guda ɗaya me kai a yau tun da gari ya waye baka sani ba kai ma kai dai ka san ka daddana wayan kai dai ka yi bacci dai ka tashi dai ka yi merere kawai abun da ka sani kenan amma me kai wanda za a nuna shi baka sani ba kuma ni sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa a faragika qabla shugulika kai amfani da faraganka da lokacin da ka samu fili kafin shagali ya zo maka yanzu ne kake da damar da kake zama baka san me zaka yi ba ba mun mamaki bane wani lokaci zai dauke ka ka gagare nutsuwa ka rasa maya za ka huta to su sabani sallallahu alaihi wasallam ba sa wasa da lokacin su idan mutum baya wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in wani uzuri ya dauke shi to zai dauko wani ne ya dasa a wajensa ya ce zauna a nan kai ni bar na je ne uzurin nan duk abin da aka yi ka zo ka ba mu labari to haka suke yi to wata rana sai ga wani mutum ya zo mutumin nan da ya zo ya zama mai tsananin farin kaya wato ma'ana mai tsafta da tsaftarsa ya zo ga kayansa farare masu kyau sannan yana da bakin gashi a kansa gashin kansa ya yi baki babu alaman tafiya tare da shi saboda tafiyan nan ana tafiya ne a doki a jaki a kafa da matafiyi ne yana zuwa ba sai ya ce matafiyi bane jikinsa zai yi biji-biji a ga kura a jikinsa a ga dai alamu na cewar ya sha wahala ya taho daga nesa to amma shi wannan bakon ya zo ba ga alamun wannan abin duka ba jikinsa babu wannan alamomin tsaf-tsaf aka gan shi kawai aka ga ya shigo sannan ba wanda ya san shi a cikinmu wala ya rufe homin na hadu ba wanda ya san shi a cikinmu haka ya zo ya zauna ya zo ya zauna wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo guyoyinsa kusa da guyoyin annabi sallallahu alaihi wasallama to anan da ya zo ya zo zai bada karatu ne saboda haka malamai suka ce sai da ya zama ladabi ne da ake daukan karatu shi karatu in zaka koye shi sai ka yi zama na ladabi to tun da ya zo zai nemi karatu zai nemi sani ne da ya zo sai ya tankwara gwiwoyinsa ya kawo su kusa da gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallama kaga ya kawo ladamin yanda daga ne fara bada karatun tun da dama ƙarshen hadisin za a ce ya zo koya muku addinin ku ne to tun daga ne fara ba su karatun ya kawo gwiwoyinsa kusa da gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ya ɗauki hannayensa ya ɗora a kan cinyarsa cinyanwa cinyansa shi mala'ikan fa kenan ake nufi ba cinyan annabi ba sallallahu alaihi wasallama ibnu hajar ya ce wannan ana nufin shi mala'ikan ne ya dauki hannayensa ya dora akan cinyoyinsa ba ya dora akan cinyan annabi ba sallallahu alaihi wasallama yawanci mu haka muke tsammani ya dora hannayensa akan cinyoyin annabi a ba haka bane ai akan cinyoyinsa ya dora ba akan cinyoyin annabi ba sallallahu alaihi wasallama yawa akan cinyoyinsa ya dora ya zo neman ilimi ne ya za ka zo neman ilimi ka samu malam yana sai ka dauki hannu sai ka dora akan cinyan malam kaga ai bai yi ba ko to malamai suka ce lallai tunda dai karatu ya zo yi abin da ake nufi anan wa za ka fayi ala fakizaihi fakizaihi nan da ake nufi da aka ce ya dora akan guyoyinsa to lamirin na yana komawa kan mala'ikan ne ba kan annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ya ce ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ma malamai suka ce da ya ce ya muhammad din nan daga nan zaka gane cewar ya saba abin da su suka sani aka gaya musu su abin da aka gaya musu ba a kiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin wannan kira la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha kar kuna kiran annabi sallallahu alaihi wasallam yanda kuke kiran junanku wane wane wane ba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kiran ba masa irin wannan kira ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون kar kuna kiran annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da kuke kiran junanku ayyukan ku za su ɓaci ba ku sani ba saboda haka girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi la tarfu aswatukum fawqa sawti nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun wannan ana ga wa sayyidina abubakar ne sayyidina umar fa sun zo suna magana suke daga murya a halaran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ake gaya musu cewar to aikin ku zai lalace gaba daya ba ku sani ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama inda yake ba a daga sauti a wannan wajen inda yake ba a daga sauti kuma har yanzu wajen haka yake dan Imam Malik Ja'far Mansur ya je masa ziyara a garin Madina da ya je shi shi Ja'far Mansur lokacin shine khalifa Abbasiyawa yana zuwa sai yana magana sama sama sai ce masa nan fa ba daga sautin ana magana nan wajen nan wajen sauke magana ake yi saboda nan garin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai magana sassauka sautin sa yake yi yace ah to annabi ina ya rasu yace ina ai wannan alfarmar har yanzu tana nan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu in za a yi magana da shi sauka sauti ake yi to saboda haka anan mala'ikan nan ya ba su kama da yace ya muhammad kaga za su ce to wannan ne balarabin kauye ne wata kila dan da ya san abin da ake ba zai zo ciya Muhammad ba ba zai ciya Muhammad ba tunda in ka duba Qur'ani duka ba za ka samu ya Muhammad ba a ciki baya Muhammad duka Qur'ani a ciki sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil amma ba za ka samu ya Muhammad a ciki ba saboda yadda Allah yake nuna da ake girmama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu da suka zo fa suka kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayan gida suka yi kira ta bayan gida suna ya muhammad ya muhammad sai Allah ya ce innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun ya rasulullah wanda suke kiran ka ta bayan gidan nan yawancin su basu da hankali malaman suka ce anan abinda za a nuna maka na girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun dawo ba sun yi imani sun gane kuskuren su amma har gobe har su din za su karanta ayar ba su ba su karanta ba su ce mi mu da muka kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta bayan gida ban mu da hankali in iyayensu suka zo za su karanta ayar su ma za su ce iyayenmu da suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ta bayan gida ba su da hankali ko saboda a nuna maka girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa irin wannan kira shi yasa malamai suke cewa ba a so ka sa wa ɗanka Muhammadu kana kiransa da wannan zatin sunan kuma kana zagi yadda wasu suke yi kai muhammadu kai muhammadu kaza kaza kuma kai zagi inda kaza masa muhammadu na to ka kiyaye sunan in ba za ka iya kiyayewa kuma to ka nemi wani lakabi ka saka ka sa a muhammadu mustapha a muhammadu bashir a muhammadu nazir muhammadu waye ka nemi wani abu dai ka sa a jiki amma kana kai muhammadu kai muhammadu a a to aikin ka zai ɓaci baka sani ba in ka irin wannan kira saboda girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce akbirni anil islam ka bani labarin me musulunci menene musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa al-islam an tashhadu an la ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah sannan ka yadda annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne wato wannan shine kalmatu shahada ita wannan kalma da zaka yi zaka faɗa da bakinka ne kuma har cikin zuciyarka ya zama haka ne bakinka ya faɗi la ilaha illallah sannan zuciyarka ta yadda da la ilaha illallah kar bakinka yana cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah zuciyarka kuma tana cewa akwai wasu alloli ba Allah ba in ya zama haka to shikenan imanin bai samu ba kenan saboda haka ana neman a wajen imanin nan da kace babu abun bautawa da gaskiya sai Allah to ya zama haka din ne kar kana kawo wasu abubuwa ka sa a ciki zai bata tauhidin naka shi yasa malamai suka kasa shirka kashi uku suka ce shirka din guda uku ne akwai shirkun jaliyun akwai shirkun kafiyun akwai shirkun akfa akwai shirka bayyananniya ita ce wanda kafirai suke yin ta in ka tambaye su wa ya halice su wa in sa'altum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah wa in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halice su za su ce Allah ne idan suka in kace musu su bauta Allah mana sai su ce a ba za mu bauta masa ba ai waɗannan dodannin su za su kai mu wajen Allah in muka bauta musu su ne za su isar da mu mu ina za mu yi bauta wa Allah muka mun yi ƙanana sai dai mu bauta wa dodanni su wa dodanni sai su kai mu wajen Allah to wannan shirka ne a bayyane kenan wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun Allah ce kar ku sawa Allah din abokan tarayya kuma bayan kun sani to duk wanda yake da wannan shirka a jikinsa ba musulmi bane ba ya zama kafiri kenan a fili kuma in ka tambaye shi ba zai ce maka shi musulmi ne bai yarda da Allah ba to sai kuma shirkan take tare da musulmi shirkun khafiyun ka ce la ilaha illallah babu an buta da gaskiya sai Allah amma kuma kana da shirka boyayya a tare da kai wanda ba ta fidda kai a cikin musulunci ita ce ta mi kana ganin cewar wasu za su iya yin wani abu ba Allah ba wani zai iya baka cuta wani zai iya baka lafiya wani zai iya baka amfani wani zai iya azurta ka wani zai iya talauta ka to anan kana da shirkun kafiyun shirka ne boyayya kake tare da ita dan da ka san cewa Allah ne yake ba za ka ba za ka ba za ka rike wannan ba shine wanda za ka yawancin mutane suna ciki suna cikin wannan ka ce la ilaha illallah sai gidanka ya rushe ko aka yi gobara sai ka zo ka sai a zo ana magana kana magana ha mutane ina za su barka mutane kuwa ai baka ai sai ka tashi ka tsaya ai in baka tsaya ba nan da baɗi in ka sake gina gidan ma rushewa zai yi ko gobara kan yanzu ka da ita kaga ka cire Allah ciki in mutuwan yaya ne mutuwan iyaye ne mutuwan masoya ne nan ma sai a ce ai wane kan fa abun su ya lalace wane fa in bai tashi ya tsaya ba mu ba zai yiwu ba to kaga ya manta Allah kenan hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun mutane zasu ce sun yi imani ne sai a basu kawai ai ba zai yi ba sai an jarraba ka an gani wal nablu annakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarat wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaga waɗannan jarrabawa duk Allah zai maka su na mutuwan yaya na rashin dukiya na rashin na rashin amfani duk Allah zai jarrabe ka da su to in Allah kawo jarrabawa in kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka koma daman daga Allah kake wajen sa ka koma to ka cire irin wannan shirka din kenan shi yasa wani hadisin Allah yake faɗa cikin hadisul qudusi da mutane za su haɗu lawi tama'an nasu ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayka wa lawi tama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in karkatabahu Allahu alayka da mutane za su don su baka amfani duk yanda za su yi nasu amfani da kai za su amfani da kai ba duk yanda za su matsa sai sun mai da kai mai kudi in Allah ce ga talaka ne a talakan ka zaka zauna tanan da za su haɗu gaba ɗaya su cutar da kai da wani abu ba za su cutar da kai ba sai abin da Allah ya rubuta maka saboda haka sai ka gane cewa duk abin da ya same ka daga Allah ne ba daga su bane su ba su da komai a hannunsu ba su yi su baka cuta ba kuma su yi su baka lafiya ba malamai suna cewa akwai wani mai kudi aka gaya masa irin wannan cewar Allah shi yake azurtawa shi yake talautawa ya ce aha ba yadda nake da arziki nan ni ma zan azurta na talauta ni ma zan azurta na talauta a ji a nemo min talaka tulus wanda bashi da kosisi mai da shi mai kudi yanzu ya zulla aka nemo masa talaka aka gawa aka ce ga wannan bashi da sisi sai ce to a je garken shanuna in an je garken shanuna duk sani da take tsaye na bashi ita ana zuwa garken shanun nan sai aka samu duk shanun suna kwance sai wata yana mai yari guda ɗaya take tsaye sai aka zuwa gaya masa sai ya ce to a koma duk wanda suke kwancen ya bashi ana zuwa sai aka samu duk sun miƙe sai wannan ramimiyar ne kawai a kwance aka zo aka ya masa ya ce ha ce to tun da haka ne aje ya bashi shanun kawai duka ana zuwa aka samu duk sun mutu shanu ba ko ɗaya rayayya ka gani kaga Allah bai Allah bai yin zai zai zai azurta ba saboda haka duk yadda za a yi azurta shi zai azurtu ba zai azurtu ba saboda haka duk yadda jama'a za su yi su baka arziki dan uwanka ne ko wani abu ya bi dukiya mai yawa ya baka sai a rasa ma mi kai kai kanka ya ka tambaye ka mi kai da kudin baka sani ba baka san mi kai ba kai ma kuma sun kone sun kare to saboda haka ka nemi arzikin Allah ba arzikin wani ba wanda sai ya baka arziki sai Allah sannan ka talaucin ma wane ne ya tare an aiko kuɗi za a bani wane nan ya danne aka hana ni daman ba za a baka batun asali daman ba da kai a ciki baka ciki kokari kake ka sa kanka dan da kana ciki duk yanda zai iya tare ba zai yi tare ba zai gama tarewa sai yayi soka ko ya zai sai yayi soka amma in baka ciki dama haka Allah ya kaddara haka zai same ka to saboda haka wannan shirkan ake so mutum ya cire shirkun kafiyun ya yarda da cewa duk abun da ya same shi daga Allah ne sannan sai shirkun akfa shirka mafi buya ita ce wannan kuma wanda duk wanda bai zama ya samu ma'arifa ya samu sanin Allah ba to yana fama da ita kenan ita wannan shirka shine cewar kana ganin wani ne ma yake yin wani abu a a cikin tauhidin ka ana so gane cewar ba mai yin komai sai Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ne yake yin komai ba za ka sa ba za ka sa kowa ba ciki ba mai yin komai Allah ne yake yin komai duk abin da ya same ka daga Allah ne kawai ko miye ne Allah ne kayansa in aka zo aka wanke ka da mari sai ka ce to Allah kuma yanzu tanan ne aka bayyana na gane sai ka gane tauhidi ta nan ma in aka baka dukiya ma sai gane to yalle fa wannan Allah ya min tajalli ne akan sunan sana alganiyu sai na samu kudi yanzu an jima zai bani almani wa ai mai hanawa yanzu ya bani almuti to saboda haka duk abin da ya same ka sai gane cewa Allah ne yake yin komai sanirihum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalan yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahu fi wilayatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit cewar Allah shi yake yin komai ba wani wanda yake yin wani abu sai Allah to wannan shine malaman sufanci suke cikin sa duk abin da ya same su daga Allah ne sun san ba wani wanda zai yi wani abu sai Allah to wannan du'a cikin la ilaha illallah ka ake so a samu wannan sannan kuma ka ce wa anna muhammadar rasulullah ka shaida ni sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to shaidawa da kai da baki zuciyarka sai ta karba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kai imani da shi ka yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allah ya aiko zuwa gare ka kana son sa bayan imani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yaminu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai ya so ni fiye da matansa fiye da yayansa fiye da dukiyarsa fiye da duka abin da ya mallaka saboda ka gane iya wannan imani in babu soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ba zai maka amfani ba shi yasa munafikai da aka zo aka musulunci sai suka ce to mu ma bari mu shiga bari mu shiga yi da mu jagororin su Abdullah bin Ubayy da Abu Amir Ar-Rahib shi wannan shine sarki wannan kuma malami sai suka kari musulunci na ƙarya na hoto a fili amma a zuciyarsu babu son annabi sallallahu alaihi wasallama wannan musulunci yayi amfani bai yi ba idza jaakal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazib Allah ya san cewar ƙarya suke yi to saboda haka kar imaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama irin na munafukan nan da akwai mutanen su har gaba da jiwa za su kare ba a duniya wanda suke wannan gidan ita ka zuwa imanin junnatan ne kawai sun yi imanin nan ne a matsayin garkuwa in an gansu ba za a ce musu arna ba a ce musu musulmai amma zuciyarsu babu son annabi sallallahu alaihi wasallam idan baka son annabi sallallahu alaihi wasallam duk yanda ka dame wajen iya yin sallah wajen yin zakka a sauran ibadu ka iya su da kyau amma babu annabi sallallahu alaihi wasallam to kai aikin banza ba ruwan Allah da abun da ka tara ko ne ba ruwan Allah da shi saboda haka ka dage ka samu son annabi sallallahu alaihi wasallam ko da kana da kurakure cikin ibada in ka je da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai kula ka amma in ka je babu annabi to ba ruwan Allah da kayanka ko ne kuwa ba ga mai shan giya ba shan giya yake ana masa bulala kullu sai wani sahabi ya ce kai wannan mutumin Allah ya tsine masa ya za a yi gumbar shan giya ba shi da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karka taimaki shaydan a kansa innahu yuhibbullaha wa rasulahu yana son Allah da manzonsa ba ka gani saboda haka soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wuce diyan da mutum yake tsammani idan baka son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk aikin ibadan da kai aikin manza ne saboda haka muhammadu rasulullahi nan da aka ce ana nufi ka samu son annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alqur'ani ya ga mana litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu kai imani da Allah da manzonsa ka girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ka ga girman annabi idan kana jin kaikayi akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shikenan kayi aikin banza ka ce an kai shi wani matsayin da ba matsayinsa ba ne ai ana ana ana ana ana kai ana wuce gona da iri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya sani ba Allah ba ba wanda ya san matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah da ya hadice shi ba za ka gane gonar ma balle ka gane iri balle ka ce an wuce su ba za ma ka gane ba in bakinka kuma da zuciyarka ta dirsa maka irin wannan shikenan ko kaɗan ne ka ji a cikin zuciyarka aikinka ya lalace saboda haka ka ga girma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin komai naka haka ake so mutum ya zaba to wannan shine abu na daya a cikin musulunci shaidawa ba mu wata gaskiya sai Allah sannan yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cewa a matsayin shine manzon Allah daga nan kuma sai tsaye da sallah wannan a zuciya yake da baki gabobi suna aikatawa la ilaha illallah muhammadu rasulullahi nan kuma la ilaha illallah ita ce babbar kalma kamar yadda muka sani afdalul zikri la ilaha illallah mabiyicin zikiri shine la ilaha illallah afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafi girma abun da na faɗa da annabawan da suka gabata kafin ni shine la ilaha illallah shine afdalul zikri saboda haka kai la ilaha illallah da yawa saboda ka samu tafiya lahirar nan cikin sauki ya zama aikin ka la ilaha illallah ne ka ta yi la'ila illallah da yawa in ba ka yi la'ila illallah kuma to aikinka ya lalace aikinka ya ɓaci la'ila illallah hisni man da kala hisni amina min azabi la'ila illallah katanga ta ce wanda ya shiga ciki ya amita daga azaba ta inji Allah to saboda haka la'ila illallah nan shine ake son mutum ya ta yi da yawa shine babban zikiri ba zikirin da ya kai shi wani zai ce maka ai talimi ma zikiri ne karatun qur'ani ma zikiri ne a'a ai me me ma zikiri ne mun ji zikiri ne mun yarda amma babban zikiri ne la ilaha illallah ne in baka la ilaha illallah kuma sai ran tashi kiyama kake neman ta to ba za ta zo ba a ranar saboda ka dage kai la ilaha illallah da yawa saboda ta zo maka ran da kaga abun tsoron da baka taba gani ba shine mala'ika to saboda haka za mu tsaya nan insha Allah idan muka dawo za mu ɗauki maganan sallah da azumi da zakka da sauransu a duk waɗannan arkanul islami dai abinda ake nema a ciki shine mutum ya dage ya ta tadbiqin su yana kwatanta su rukunin musulunci guda biyar din nan kullun kana neman bayanin yaya suke ka samu ka gyara saboda ka samu ka tafi lafiya babba dai a ciki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine abinda zai gina komai naka ya gina duk abinda za a karanta daga bayan nan sai wannan yayi kyau idan cikin imaninka da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matsala to duk abubuwan da za a irga daga bayanan na sallah da azumi da zakka da aikin haji da sauransu ba zai amfani ba abin da makaranta daidai Allah ba mu ladansa abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama idan akwai tambaya sai a yi a cikin abin da aka karanta in babu kuma sai mu yi addu'a wa alaikum salam na'am نعم نعم نعم yayi sosai ma kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da mun cewa abdul zikri la ilaha illallah saboda haka la ilaha illallah kawai dama in aka tsaya yana din ma yayi ayi shi da yawa shine ake so mutun yana yi da yawa insha Allah yayi alhamdulillah na'am اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين